ya zamo na kadan wato kawai ba wai wato ba sai kuɗi ba dukkan wani abin da za a iya amfanuwa da shi a shari'a za a iya bayar da shi wato a sadaki misali kaman gona misali kaman gida misali kaman kujerar aikin hajji misali kaman mota ko mashin duk za a iya bayar da shi a sadaki sannan kuma za a iya bayar da abu a sadaki a mazannin dan kodamine ne aiki a sa wani ya aiki a ce idan ka kare wannan aikin wato shine sadakin yar da za mu aura maka duk wannan ba laifi bane ba kamar yadda annabi musa ya kiwon dabbobi na tsawon shekara goma kamar yadda malamai suke faɗa a mazannin shine sadakir yar gidan bawan Allah nan da ya aurar masa da ita da ya ce inni uridu an unki haka ihda banatayya hataini ala an ta'jirani samaniya hijab fa in atmanta asharan fa min indik wa ma uridu an ashuqa alayka yace ina so na aurar maka ɗaya daga cikin ƴaƴana ƴan matan nan guda biyu akan zaka mun kodago na shekara wato mi takwas amma idan ka cika shekara goma babu wani abu a kanka wa ma'uridu an ashukalai ba na nufin wato na tsananta a kanka malume suka ce su annabawan Allah ba sa idan aka ce ga aiki wannan ahasan amine ne aka ce wannan aikin ga wannan ga wanda ya fi shi kuma wato da amine ne daraja suna daukan wanda ya fi shi daraja ne wato suke da wannan ne suka ce annabi musa alaihi salam ba shekara takwas ya yi ba yana kiwon dabbobi ba shekara goma ya yi ya zamo sadakin wannan baiwar allah sannan kuma aka ɗaura musu wato aure da ita wannan ba laifi ba ne ba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan ya zamo sadaki in ma dai kuɗi in ma abin da za a amfana da shi in ma kuma wato wani aiki na ƙodogo kamar yadda shari'a wato ta tabbatar da haka gabar da za mu tashi a yau ita ce gabar da malam yake ce masa kana iza du'a li ursin ajaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kiraye shi zuwa ga walima da an ce ilal urs yana nufin wato walima wato ta angwanci to ajaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ansawa idan aka kira shi wa kana ya'kulu min da'amil urs kuma ya kasance ma yana cin abincin wato walima din idan aka gayyace shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza du'iya ahadukum ila alwalima duk sa'ilin da aka kirayi ɗayan ku zuwa ga walima idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce falyati to ya je wannan walima din da yace falyati umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayar a wani hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza du'iya ahadukum ila alwalima duk sa'ilin da aka kirayi ɗayan ku zuwa ga walima wato na al'urs wato walima wato na angwanci manzon Allah yace falyajib wato ya ansa idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin manzon Allah ya sake cewa ajibu hazihi da'awa ku ansa wato wannan kiran iji manzon Allah iza du'itun wato idan aka kiraye ku iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka kiraye shi zuwa ga walima wani ya ce ina gayyatar ka walima ta bikina to wajibi ne ya ansa dan ya ce haqqul muslim ala muslimi sittu haƙƙin abin na musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda shida ne daga cikin manzon Allah ya ce akwai ansa kiran wato walima duk sa'ilin da aka kira mutum zuwa walima ya ansa kuma idan aka je abinci cewa ya ci wannan abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ai mun karanta a baya da manzon Allah yana karya azumi wato na ni wato na nafila idan aka kiraye shi zuwa ga walima manzon Allah yana karya wannan azumin ya ci abincin walima sallallahu alaihi wasallam saboda mai azumin nafila shugaban kansa ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ka to ɗabi'a ce ko hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an kiraye shi zuwa ga walima wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ansawa gaba ta gaba da malam ya mana magana a kanta shine yace wa kana yalhu ma'anisa'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wasa tare da wa matansa wa kana yusabiqu Aisha sannan kuma yana ganyar wato Aisha idan wata rana da su gudu da Aisha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsere mata radiyallahu anha kamar yadda Aisha ta bada labari cewa wata rana sun yi tsere da manzon Allah kafin ta yi nama ta ce ƙabla menene kafin wato ne ta yi nama wato ta yi ciki kawai lokacin tana yar yarinyarta sai ta tsere wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kwana biyu shi ma sai ya ce mata lokacin ta fara yin jiki su sake wannan tseren shi ma sai manzon Allah sai ya tsere mata sai ya ce mata haza bitilka wannan daidai yake da wancan ai wancan ta yi nasara a kansa ba ta tsere masa to shi ma yanzu ya tsere mata sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin ya sake tabbata daga bakin Aisha din yardar Allah ta tabbata a gare ta take cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar isha yana ƙara sallar ishansa wato shi gida yake shiga saboda daman manzon Allah ya ce bacci makaruhi ne a yi bacci kafin isha sannan kuma makaruhi ne a zauna ana taɗi wato bayan sallar isha da haka shi yasa idan ya idar da sallar isa sai ya shiga gida sai ya shiga ƙofar ɗaya daga cikin matansa wanda kwanansa a wannan ƙofar yake sannan sai ya gayyato sauran matansa waɗanda suke gidan sai su zo wannan ƙofar matar sai su zauna ana yin wato menene ana wato hira anan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mun karanta a baya yana wasan baki sai ya mun gane ko mu ce ko zole ya haka ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cakuli wancan ya cakuli wancan a cikin matan sannan in an hada kuma kowa sai ta koma kofar ta idan lokacin kwanciya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata wato haka a wani hadisin Aisha din ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa kulli shay'in yalhu bihi abin nan ibnu adam cewa duk wani abin da ɗan adam wato zai yi wasa da shi iji manzon Allah sai ya ce fahuwa ba'il wannan wasan ya zamo ɓarna cewa ya zamo shiririta ya zamo shirme iji manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa salasa sai waɗansu wa suna guda uku su waɗannan ba laifi ba ne ba na farko ya ce rajulun yarmi an ƙausihi mutumin da zai je shi ya dinga yin jifa da wato bakarsa domin koyan harbi ko abin da ya kama da haka ya dinga sa menene kibiyarsa a jikin baka yana harbawa to idan ya je yana wasa domin koyan harbi wannan ba laifi bane ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace au ta'dibihi li farsihi ko kuma mutumin da zai zo shi ya dinga wasa da dokinsa ba don komi ba don ya ladabtar da wannan dokin shi ma munzun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wannan shi ma ba laifi ba ne ba na mutum na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au mula'abatuhu li ahlihi ko kuma mutumin da zai zo ya dinga yin wasa da iyalansa shi ma wannan bai yi laifi ba to idan wasa ya wuce waɗannan guda uku a shari'ar musulunci dukkan su ɓata lokaci ne iji manzon Allah baɗin ne yayi as mutum yayi asarar mi lokaci in ma ya zama wasa da kibiya ko kwari in ma ya zama wasa da doki in ma dai ya zama wasa da mi wato wasu mutum yayi wasa da iyalansa lokacin da manzon Allah ya ce ni'matani magbuni fihi ma kasirun minan nas waɗansu ni'imomi guda biyu ana dukan hancin mutane masu yawa da ita daga cikin manzon Allah ya ce as-sihhatu wal farag su ne wato lafiya da kuma lokaci Allah zai ba wa mutum lafiya amma ba zai yi amfani da ita ba Allah zai ba wa mutum lokaci amma ba zai amfani da wannan lokacin ba sai ya kyale shi iminin sai ya lalata shi a shiriritar wato banza kuma ya zo daga baya zamo a bat tambaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama musamman ma samarinmu waɗanda suke gaban shekara sha hudu zuwa shekara arba'in a babin misali wannan ne malamai suka ce gaba ta samartaka suka kafa dalili da marko hadisin wato abdullahi bin umar an zo za a tafi yakin uhudu a shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ɗauko kan sakali ya ɗauko baka ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko manzon Allah ya ce koma gida kai ba za ka je ba me yasa saboda a lokacin shekararsa wato goma sha hudu sai manzon Allah yanzu shi bai mi ba bai balaga ba a shekara ta gaba shekara ta biyar bayan hijira sai gashi kuma za a yi yakin kanda cewa wannan al'ahzab wato rundunonin nan sun kawo mi sun kawo hari a garin madina manzon Allah ce kowa ya fito koyi kwarkwata kowa banda yara da mata manzon Allah su ya tara su a wani gida ya ajiye su amma kowa ya fito za a zo aito nan wato kanda to a lokacin abdullahi dan umar shi ma sai ya ɗauko kan sakalinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kora shi cikin taron yara da mata ba saboda yanzu daga shekarar ba zuwa bana an samu ƙarin shekara nawa ɗaya bara yana ɗan shekara sha hudu bana yana ɗan shekara nawa sha biyar da wannan ne suka ce ya kai gabar balaga suka ce intihai kuma na gabar samartaka shine shekara arba'in saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce falan ma balaga ma menene falan ma balaga ashiddahu wastawa wastawa qala rabbi menene falan ma balaga ashiddahu wastawa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin na haka to wannan shekara sha biyar zuwa shekara arba'in gaba ce mai tsada wanda Allah maɗaukakin sarki zai tambayi bawa a kanta a ranar wato tashin alkiyama na haka duk wani wasa wanda ya wananci wannan a musulunci wato haramun ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in wasa da kibau ko wasa da doki ko kuma wasa wato da iyali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaba ta gaba ita ce gaba ta 397 wanda malam ya kawo mana daga cikin gaba guda 500 na sufofin manzon Allah da suke cikin littafin yace wa kana rubbama dallaqal mar'a sau da yawa wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya sakan mace sun maraja'aha sannan kuma sai ya dawo da ita wa kana yukhayyir nisa'ahu bayna at-talaqi wal baqa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yana bawa matansa zabi wajen saki da kuma wato wanzuwa tare da shi idan mace tana so ta zauna da shi manzon Allah zai bata zabi idan tana so ya sake ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai sake ta malume suka ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin wasu daga cikin mata in ba ku manta ba na taɓa faɗa mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata wato guda goma wato sha shida har ma waɗansu suna ganin sun wuce waɗannan sha shida amma abin da jabir jaza'iri ya faɗa a cikin littafinsa hazal habib wanda yake magana akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo manzon Allah ya auri mata wato guda goma sha shida ne sai dai yawanci wanda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya sake su su ne waɗanda bai yi dukuli da su ba wato ba su tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma sun tare amma dai alaƙa ta auratayya ba ta haɗa su tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine sai ya sake su daga cikin matan da ya saka kamar yadda malami suke faɗa akwai matar da ake karanta Fa'imatu bintu Dihaq al-Kilabi sunanta kenan ita wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma sai ya sake ta kafin ya dukuli da ita me yasa manzon Allah ya sake ta a lokacin da ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayyara laha ya ba ta zabi baina an taktara al-akhira wa duniya akan ta zabi wato duniya lahira da wato duniya da ta tashi sai ta zaɓi wato duniya a wannan lokacin faktarat wato duniya sai ta zaɓi wato duniya da ya tambaye ta da duniya da lahira me kike so sai ta ce ita duniya take so to faɗan haka faɗan laƙaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya riga ya sake ta wannan shine sanadiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta saboda wanda ita duniya ce a gabanta cewa ba za a yi zaman lafiya da ita ba shi yasa Allah ce masa fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayata dunya zalika mablagahu min al-ilm Allah ce fa'arid ka kauda kai amman tawalla an zikrina dan gane da wanda ya kauda kai daga ambatan mu wa lam yurid illa alhayata dunya ba komai yake nufi ba sai rayuwar duniya zalika mablagahu min al-ilmi wannan shine makurarsa wato na ilimi da Allah madaukakin sarki kuma manzon Allah ce mani ma amina ne mali wad duniya wa ma ana wad duniya illa karaqibin istazalla bi shajaratin thumma raha wa zahaba yace ni ba ni ba duniyan nan ni ba yace ni tamkar a duniyan nan kamun mutumin da yake mi mahayin doki ne ya zo gindin wata eh gindin wata bishiya sai ya sauka sai ya huta sannan kuma ya hau dabbar sai ya tafi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zaɓi wato duniya ba dan haka da wannan mata ita Fatimatu binti Dihaq ta zaɓi duniya manzon Allah sai ya sake ta akwai matar da ta biyu da ya sake ta manzon Allah ana kiranta asma'u binti nu'man ita kuma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga ɗakin ta ne sai ta buɗe baki sai ta ce wa manzon Allah a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka sai ta bayyanar da wawancinta kamar yadda malamai suka faɗa suka ce azharat ne azharat bizalika hamaqataha wato sai ta bayyana in an ce ahmaq wato shine wawa ko hamaqa wato wauta sai ta bayyana da wato da minene wawancinta ko kuma wato wautarta wato a babin musali da ta nemi tsayin tsari da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata laqad usti bi azimin hakika kin nemi tsari da abin da yake wato mai girma ilhaƙi ila ahliki don haka wato kiriski wato iyalanki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ya sake ta a wannan lokacin saboda ta nemi tsarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta ita ce Amratu bint Yazid sunanta kenan ita ma wannan manzon Allah ya aure ta sai ya sake ta amma me yasa manzon Allah ya sake ta ita kuma litadlisi ahliha lisifatiha saboda iyalanta sun boye masa wato siffarta la'alla manzon Allah bai ganta ba aka zo aka yi magana sai aka je aka daura aure da aka yi auren ta zo gidan manzon Allah sai ya ga siffar da take da shi ba irin siffar da yake tsammani bane in kuma zai zauna da ita zai mi zai iya cutar astaghfirullah manzon Allah ba zai cutar da ita ba amma dai da wani ne zai zauna da ita saboda ba irin siffar matar da yake so bane ba da Allah za iya samu wato kuskure a wannan zamantakewa kuma daman bata masa mi zamu Allah ce kuma fanki huma dabalakum minan nisa to da bata kwanta masa a rai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya aure ta kun ga da a shari'a ne ma idan mutum aka aurar masa da mace tana da wata illa a babin misali malamai suka ce waliyinta zai biya shi wato sadakinta yanzu sai aka mutum ya auri mace bai san cewa tana farfadiya ba ana auren kawai sai ta zube masa ta tsula masa fitsari zai mayar musu ita gidansu ya ce a bashi sadakinsa wannan an bashi inda ya tazo da wata matsala shi yasa an fi so duk sa'ilin da za a aurar a yi bayani tana da kaza tana da kaza ya kake gani za ka aura a haka idan ya ce falillahi alhamdu masha Allah sai a daura a wani amma idan ya gashi ba zai iya daukan ɗawainiya ba to kar ma maganin kar ayi kar ayi kar a fara wannan shari'a bata bayar ayi ta dalisi wato a wajen neman aure ba wato a boye aibu ba wato ya saba wato koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Laila bintu abin nan Laila bintu wato Qadim ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aure ta ita kuma mutumiyar Madina ne al-Ansariya ita kuma ta kasance ta ba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato kanta dan da manzon Allah ya Allah madaukakin sarki ya faɗa idan wata mace ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta ba laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aure ta to da ba yadda manzon Allah kanta kuma manzon Allah ya karba ya aure ta to sai kuma kishi sai ya ɗauke ta a zaman gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta nuna ita ba za ta zauna ba sai ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sake ta ita wannan bawan Allah mai suna Laila bintu Qa'ib bayan su kuma akwai Hafsa bintu Umar shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya taba sakinta duk da waɗansu malamai sun ce ba ita kaɗai ya saka ba har da ita da aisha wato suka saka eh da ita da aisha amma dai yawanci zantuttuka a bakin malamai ita hafsa din ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta daga baya kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya mayatta saboda ɗayan abubuwa guda biyu waɗansu daga cikin malamai suka ce babanta Umar bin Khattab shine yazo yayi tanaci a manzon Allah sai ya mayar da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da ita waɗansu kuma suna ganin a'a ba haka bane ba Allah ne takanas ya turo mala'ika Jibrilu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da Hafsa ba dan komi ba li'annaha sawwama qawwama domin ita tana da yawan azumi sannan kuma tana yawan tsayuwar dare sanadiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da ita ke to me dalilin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya saki hafsa dalilin shine ya sirrin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya shiga ɗakin hafsa da mariyatul ƙibdiya ga tumar ibrahim mu'azzam a matsayinta na sadaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da ita da hafsa ta dawo sai ta gane wani abu ya faru a ɗakin shi kuma manzon Allah ba zai mata da dalisi bai boye mata ba ya bayyana mata abin da ya faru amma da gairanta ya ɓaci sai manzon Allah ya ɗan rarrashe ta daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashe Hafsa sai yake ce mata idan yayi wa fati Abubakar zai zamo kalifansa bayan Abubakar ya zamo kalifansa babanta Umar zai zamo kalifansa ne wannan ba abun farin ciki bane ba ita Hafsa sai ta lallaba sai ta je ta fada wa Aisha kin ji kin ji ga yanda muka yi da manzon Allah babanki zai zama kalifar bayan manzon Allah bayan wafati daga nan sai babana sai Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyanar wa manzon Allah sirrin nan fa da kuka yi da ɗaya daga cikin matan kafa ta je ta bayyanar da shi Allah ya ce wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa a lokacin da manzon Allah ya bayyanar da ko ya asirta wato zuwa ya asirta zance zuwa ga ɗaya daga cikin matansa shine wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi a lokacin da ta je ta ba da labarin wannan zancen to azharahu Allahu alaihi sai Allah madaukakin sarki sai ya bayyanar masa ai taɗin da kuka yi da Hafsa Aisha afwan da Hafsa ta je ta faɗa wa wato Aisha shine azharahu Allahu alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo gaban Hafsa shine azharahu Allahu alaiha sai amina ne alai alai sai ya ce mi abin nan azharahu Allahu alaihi sai ta bayyana da zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya faɗa mata shashin wani zancen fa arada an ba'adi sai ya kauda kai akan shashi sai bai faɗa mata ga baki ɗaya ba sai ta ce masa qala man anba'aka haza ko qalat man anba'aka haza waye baka wannan labari ta dauka Aisha ne ta faɗa masa sai ya ce anba'aniyal alimul khabir cewa masanin nan mai ba da labari shine wato ya bani labari sai Allah ya ce in ta tuba ilallahi faqad saqad qulubukuma idan kuka tuba zuwa ga Allah to haƙiƙa zukatanku wato sun karkata wa in tazahara alaihi idan kuma kuka dinga yin taimakekeniya tsakaninku kai Hafsa da Aisha kuna taimakekeniya a junanku akan manzon Allah to fa inna Allaha huwa maulahu lalle Allah majibincinsa ne wa Jibrilu shi ma Jibrilu majibincinsa ne sai ce mi wa salihul mu'mini da sauran mu'mine su ma da su taimaka wa manzon Allah wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kai mala'iku ma bayan haka da su zo su taimaka masa Allah ce asa rabbuhu lalle ubangijinsa yayi kusa in dallaka kunna idan ya sake ku an yubaddilahu azwajan khayran min zai canja masa waɗansu matayen waɗanda ba ku ba musulmatin waɗanda suke musulmai muminatin waɗanda suke muminai ƙanitatin waɗanda suke masu tsoron Allah subhanahu wata'ala sa'ihatin waɗanda suke wato masu mi azumi sai ce mi sayyibatin wa abukara sannan zai musanya masa ƴan mata ko bazawarai da ƴan mata duk zai haɗa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu to wannan shine sanadiyar da manzon Allah ya saki wa ya saki wa wato Hafsa daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya dawo da ita kenan idan mun duba duk sakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suna da ni wato suna da dalili ba haka kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sake su ba shi yasa malumin suka danyi abin nan dan dogon sharha akan abin da shi wato ya samu wato sake din duk da a shari'ar musulunci ba laifi ba ne ba cewa mutum ya saki matarsa ba don komi ba saboda li'ilajil wato mashakil zaujiya saboda magance mashakil wato mishkiloli wato na zamantakewar wato gidan miji la'alla shi yana cutuwa ko ita tana cutuwa a babin musali to ba laifi bane ba cewa idan an zauna an yi sulhu an yi sulhu an yi sulhu aka ga sulhun duk ya yiwa to daga ƙarshe babu abin da ya kamata sai rabuwa to wannan ba laifi bane ba a shari'a za a rabu saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa in kiftin shiqaqa bainihima fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma cewa idan ana jin tsoron rabuwa tsakanin miji da mata sai Allah ya ce a turo mai hukunci daga gidansu mijin a turo mai hukunci daga gidansu matar a zo a zauna a zube man ƙwarya ya faɗa ta faɗa Allah ya ce in yurida islahan har idan gyara suke nufi su waɗannan masu hukuncin ko kuma su miji da matan suna nufin gyara to yi wafi ƙillahu bainahuma Allah maɗaukakin sarki zai ne ne zai daidaita wato a tsakaninsu idan Allah maɗaukakin sarki to an zauna an yi an yi ba a samu bakin zaren ba to a irin wannan ba laifi ba ne ba shi mijin ya sauwaƙe mata idan kuma ita ce take neman wato saki ɗin to a wannan lokacin kuma ita kuma sai ta biya shi wato kul'i saboda addinin musulunci la darara wala dirarin cewa babu cuta babu cutarwa ba a so mutum ya fara cuta sannan kuma kar ya cutar da wani a babin misali sai a sauwaƙe wa wato kowanne daga cikinsu to musulunci ya shar'anta yin saki saboda waɗansu nassosin ayoyin alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa daga ciki Allah ya ce ya yi wa nabiyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa asul idda ya kai wannan annabi idan kuka yi niyyar sakin mata da kai da al'umarka to wato ku sake su wato a cikin iddar su sannan ku kididdige wato idda ita ma wannan ayar ishara ne akan cewa shari'ar musulunci ta yarda da cewa da iya yin saki da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce al-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isani cewa saki a wurin Allah maɗaukakin sarki wato saki biyu ne in ma riƙon mata da kyautayi in ma kuma rabuwa da ita wato da kyautayi sai dai saki a shari'ar musulunci ba a cika son sa ba wato sai ya zama wato wajibi shi yasa babu abin da shari'a ba ta so wato irin wato rabuwar aure shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yace ma ahallallahu shay'an abgada ilaihi min at-talaq Allah madaukakin sarki bai taba halatta wani abu ba wanda abin ya zamo abin kyama a wurin Allah madaukakin sarki fiye da saki ba a wani hadisin yace abgadul halali ila Allah at-talaq shine halak din da Allah madaukakin sarki yake kyama wato shine wato rabuwa wato na aure a babun misali duk da waɗansu malamai sun ce wannan hadisin wato da ifi ne cewa mai rauni ne amma sai suka kafa dalili suka ce akwai wata kuma aya ta alkur'ani da take goyon bayan ma'anar wato hadisin shine fadin Allah madaukakin sarki da yace lillazina yuqluna min nisaihim tarabbasu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'ul alim yace yana ga waɗannan da suke yi wa matansu ila'i menene ila'i shine haka sididi haka sadada miji ya kaurace wa matarsa ba laifin tsaye babu laifin zaune a wancan karatun mun faɗa cewa mace tana da haƙƙin kusanta ga mijinta dole ne wannan Allah ya ɗora masa tunda a yanzu ba mu faɗe shi ba ma a babin misali a matakai guda uku malamai suka faɗa mataki na farko suka ce kar a yi wata hudu kamar yadda za mu karanta ayar wato ila'in nan cewa ba a yi mu'amalar auratayya ba sai dai in ita ne ta sauke wannan haƙƙin nata ta ce ita ba ta buƙata waɗansu suka ce duk bayan tsarki idan ta ƙare al'ada waɗansu kuma suka ce duk kwana hudu kamar yadda muka yi bayani a baya to Allah ya ce yana ga waɗannan da suke yi wa ila'i a matansu haka sai idi haka saɗaɗa su ƙaurace musu to su zauna wato tsawon wata hudu idan Allah maɗaukakin sarki duk yajin da mutum zai yi wa mace ya ƙaurace mata kar ya wuce wata hudu ba laifi ba ne ba a shari'a damun a shari'a namiji wato shine yake yaji ba mace ne take yin yaji ba shi yasa da aka bata wa manzon Allah rai a gidansa ya tafi masallaci ya kwana 29 yace ba zai dawo ba sai bayan wata guda ya shigo ma ɗaya daga cikin matan Aisha ta ce ka ce sai wata guda yau kuma 29 ne ka koma sai ya ce mata asharu haka zawa haka zawa wata yana yin haka yana yin haka a ciko na ukun sai ya lankwashe yatsansa guda nawa ɗaya kenan wata yana iya yin 29 kenan da yace ba zai dawo ba sai wata guda watan ya cika kuma da aka samu saɓani tsakanin fa'ima ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da mijinta Ali, Aliyin ne ya gudu masallaci ya je ya kwanta, da manzon Allah ya samu labari sai ya zo ya same shi a masallaci ya yi birgima a cikin turɓaya ya yi butu-butu sai yake ɗan duddukan jikin sai yana ce masa um ya abattarab um ya abattarab tashi ya kai baban turɓaya ya kakkaɗe masa jikinsa ya dawo da shi gida wajen matarsa wa ku gaba sirki shi ya je ya mi ya yi bikon sirkinsa a yansa ya dawo masa da ita mi gida ba a kaman hausa fulani ba ita mace ce za ta kulle kayanta a kwali ta tafi mi gidansu kuma idan ta je ta sai mamanta ko babanta ya ce nemo wuri ki zauna ai zai zo ya same mu wannan al'adar hausa fulani ne ba shari'ar musulunci ba ne ba musulunci namiji shine yake yin mi sadaki mace tana fita daga gidan mijinta duk haƙoƙin da yake kan miji ya riga ya saraya a kansa ba za ta yi jinya a gidansa a ce ku dube shi ko magani bai saya mata ba a to ta zauna a ɗakin mijinta ma sai ya saya mata magani ya ce tun da ta dawo gidan nan ko ƙwayar shinkafa bai kawo mata ba ta zauna a ɗakin mijinta yanda ta sa ƙafa ta fita ba da izininsa ba to duk wani abin da yake kansa nata ya riga ya mi ya riga ya soka a shari'ar musulunci to Allah ce waɗannan da suke yi wa matansu ila'i su zauna wato tsawon wata hudu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in fa'u idan suka dawo suka faɗa fa'in Allah ga rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai sai ya ce wa in azamu ɗalaka idan kuma saki suke nufi suke musu wannan abun to fa inna Allah sami'un alim lalle Allah sami'un mai ji ne alimun sannan kuma masani ne sai anan Allah bai yi maganar mi gafara ba idan aka dawo aka kwatsa sai ya ce fa inna Allah gafurur rahim sai ya ce wa eminene idan kuma saki suke nufi sai ya ce fa inna Allah mi sami'un alim da wannan ne malume suka ce Allah madaukakin sarki bai cika son wato rabuwar auren ba a babin misali kuma abu ne wanda shedan wato yake son sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je hadisi yace kullun wayewar gari shedan yana iya dasa kujerarsa akan wato ruwa shine fadarsa yana da fada shedan amma eh menene iblis amma a ina take akan ruwa take duk da malamai suna kirdadan inda fadar iblis din take a yanzu wai tana wani wuri ne a can wai da ake kiransa bamuda a ƙasar america wanda jirage ko mutane ba sa iya ketawa ta wurin saboda fadar iblis ne a wannan wajen yanzu idan jirgin ya sama ya zo wucewa dole sai ya fado cikin ruwa in jirgin ruwa ne ya biyo zai fado ni ta wannan wajen saboda yanda suka ce yanda manzon Allah ya kwatanta yanda fadar iblis din take shine yayi daidai da wannan ba mu da ne komi ne ne ba mu da triangle ba mu da triangle a cikin kasar America to a nan ne fadar shi wannan iblis din ta to zai je ya kafa wannan kujerar tasa idan ya kafa sai ya zauna sai ya tura yaransa yan aike kowa ya je ya iyo masa aiki kowa ya je ya dawo ya ce ban gushe ba ina zugawa ne sai da ya shagiya ya ce kai da Allah can baka yi aiki ba ban gushe ba ina zugawa ne sai da ya zina ya ce baka yi aiki ba ban gushe ba ina zugawa ne sai da ya cata baka yi aiki ba ban gushe ba ina zugawa ne har sai da ya ci kudin ruwa ya ce baka yi aiki ba sai wanda ya zo ya ce masa ban gushe ba tsakanin wani da wani ina zuga su ba har sai da ya saki ya saki matarsa sai ya ce to kai ne kai aiki sai ya zauna ya tashi akan wannan kujeran sai ya zaunar da shi sai ya ɗauko masa wannan sarawi abin nan fular sarauniya wato kiraf ɗin nan sai ya ɗaura masa a kayansa ya je ya yi mi aiki haka ibini ƙayyim ya faɗa a cikin littafinsa abin nan ban sunansa igasatul lahafan da yake yin magana akan makayidu shaidan wato makirce makircen wato shaidan a babin misali me yake yin hakan din iji ibn qayyim yake cewa daga zarar kuma auren ya riga ya salwance to kuma sai ya je aikinsa ya cika shine zai je ta sanya wa mijin sha'awa ko matar sha'awa in ba a yi sa'a ba sai su je su fada tarkon shaidan su je su kama wato zunace zunace a babin misali da haka rabuwar aure abu ne wanda shaidan yake son sa kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bayyana a cikin kuma abu ne wanda shaidan wato yake son sa Allah madaukakin sarki bai cika wato so ba malamai sun yi maganganu abin da yasa na kama na waɗannan ba don komi ba saboda waɗansu fa'idodi da rikice-rikicen da yake ciki akwai aka samu talak wato rabaraban da malamai suka yi ko anwa'u talak na farko suka ce akwai talaku sunni wato saki wato na sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne saki na sunna shine mutum ya saki mace a cikin tsarki tsarkin da bai kusance ta cewa ta ƙare al'ada babu wani alaƙa da ya haɗa su kuma cewa akwai wani dalili na sakin to idan ya sake ta wannan yayi sakin sunni yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa asul idda wattaqullaha rabbakum la tukrijuhunna min buyutihinna wa la yakrijna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri la allaha yudisu ba'da zalika amara Allah ya ce ya kai wannan annabi idan kuka yi saki kuka yi niyyar sakin aure da ku da da kai da al'ummarka to fadalliquhunna li iddatihinna ku sake su wato a cikin wato iddarsu me ya iddar shine a cikin tsarki ba ta al'ada sannan kuma a tsarkin kuma wani mu'amala na auratayya bai hada su ba Allahumma illa sai dai in ta zamo mai ciki ce nan kan idan mai ciki ne saboda iddar da za ta yi da ciki ne to ba laifi ba ne ba miji zai iya sakin matarsa a kwanakin al'ada idan tana yin al'ada ba laifi ba ne ba miji zai iya sakin matarsa a tsarkin da ya kusance ta saboda ciki za ta yi idda ba dami ba ba ta jini ba da Allah ya ce wa ulatul ahmali ajalahunna an yadda anna hamlahunna matayen nan da suke masu ciki ƙarshen iddarsu shine su haife abin da yake cikin cikinsu amma idan ba ta da ciki ba da mi za ta yi idda shine za ta yi idda da jini ne da Allah ya ce wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru matayen nan da aka sake su da su zauna a karan kansu zaman jina ne guda nawa uku idan ma'abuta jini ne idan kuma waɗanda suka ebe tsammani ne daga jini ko yarinya ƙarama nan ma malamai suka ce ba laifi bane ba miji zai iya sakansu a kwanan abin sunansa wato zai iya sakansu a abin nan bayan ya yi mu'amala da su ba don komi ba saboda mi cewa ba sa yin al'ada duk matar da ba ta yin al'ada kuma ba za ta ɗauki ciki ba saboda ba ta da abincin da za ta ba waɗanta idan ta ɗauki ciki ita jinin al'ada da Allah ya ƙaddari mata su dinga yinsa hikimarsa shine idan mace ta ɗauki ciki sai ya juya sai ya koma abincin da ɗan cikinta yake ci a cikin cikinta mun fahimci wannan ta ina yake cin abincin shine ta wannan zaren da yake cikin cibiyarsa cibiya idan jinin ya biyo sai ya biyo wannan zaren sai ya shigo cikin cibiya shine daga an haifi yaro sai a ga cibiyarsa tana ɗamfare da mahaifar gyatumarsa meye hikima na wannan zaren cibiyar abincinsa ne yake shiga ciki meye abincinsa shine jinin al'adar dumamansa take zubarwa shi yasa daga zarar ta ɗauki ciki sai jinin al'adar ya yanke yanzu ya koma abincin ɗanta da yake ci a cikin cikinta shi yasa idan mace tana da ciki ba kowace ce take yin al'ada ba malamai suka ce illa nadiran sai 'yan kaɗan daga cikinsu yanzu a mata goma masu ciki da ƙyar za ka samu guda ɗaya kuma tana aifuwa sai jinin al'adar sai ya juya sai ya koma ruwan nonon da ɗanta yake sha shi yasa matar da take shayarwa ita ma ba ta yin al'ada sai 'yan kaɗan daga cikinsu musamman a watanni ukun farko duk matar da ta aihu idan ba ta haura wata uku ba ba safe take jinin al'ada haka malamai suka faɗa to matar da ebe tsammani daga al'ada da kuma yarinya karama da bata fara yin al'ada ba su ba laifi bane ba miji zai iya sakan su a tsarkin da ya kusance su saboda iddan su yanzu ba da jini bane ba iddan su da menene da watanni ne Allah ya ce wallahi ya isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid matan nan da suka ebe tsammani daga al'ada daga cikin ku idan kuka yi kokonto a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce to iddarsu shi ne watanni uku kuma da mayara ƙanana waɗanda ba su fara yin mi al'ada amma matar da take mai al'ada ce tana al'ada shi ne a sake ta a cikin tsarkin da ba a kusance ta ba wannan shi ne ɗalaƙul sulhu akwai ɗalaƙul budi'i wanne ne ɗalaƙul budi'i shi ne mutum ya saki matarsa a kwanakin al'ada ko ya sake ta a cikin tsarkin da ya kusance ta ko kuma ya mata saki uku a kalma ɗaya ya ce ni kan duk wannan yana daga cikin ɗalaƙul budi'i ko kuma ya sake ta saki uku mutafarriƙa fi majalisin wahid saki uku ne mabambanta amma ya faɗe ɗaya biyu uku amma kuma a wurin zama ɗaya shi ma yana daga cikin ɗalagul bidi mun faɗi yanzu shi wana saki a cikin kwanakin al'ada ko tsaki wato a cikin wato tsarki a babin misali to me hukuncinsa ko kuma saki uku a kalma ɗaya me hukuncinsa da yawa daga cikin al'a'imma mazahibu guda hudu sun tafi akan aukuwar wato sakin mutumin da ya saki matarsa tana al'ada da mutumin da ya sake ta a tsarkin da ya kusance ta da mutumin da ya saki matarsa a saki uku suka ce ga baki ɗaya za a aukar musu da sakin a babin misali me dalilin su su waɗancan guda biyun farko wanda ya sake ta a sakin da amina ne a tsarkin da ya kusance ta ko kuma a kwanakin al'ada hadisi ne na abdullahi bin umar kuma da shi ne dukkan malamai suke kafa hujja da waɗanda suke ganin sakin ya auku da waɗanda suke ganin sakin bai auku ba abdullahi dan umar ne ya saki matarsa tana al'ada sai umar bin khattab sai ya zo ya faɗa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam da manzon allah ya samu labari sai ya ce masa murhu faryuraji'uha ka umarce shi ya maida ita idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ta tatahara har sai ta yi tsarki sun matahidu sannan ta sake yin wata al'ada wata ɗahiru sannan ta sake yin tsarki sun ma in sha'a ɗallakaha wa in sha'a amsaka in ya ga dama ya riƙe ta in ya ga dama ya sake ta kenan a yau kenan wannan mi manzon Allah yake so ya faɗa cewa idan mutum ya saki matarsa tana al'ada a babin misali wannan sakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda manzon Abdullahi da manzon Allah ya ce matar ta sako amma dai ka ce masa ya maida ita saboda suka ce manzon Allah baya jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatar bayani da haka sai ya ya batta ta kare wannan al'ada ta tsarki ta sake yin wata al'ada ta biyu ta sake yin tsarki sannan idan ya ga dama ya rike ta a mazannin mata idan ya ga dama kuma ya sake ya sake ta ta tafi to a imma al'arba'a guda hudu da suka tafi akan cewa kamar imamu malik da abu hanifa da imamu shafi'i da wane ne wannan abin da na faɗa yanzu shine mazhabin irin su ibini taimiyya da ibini qayyim da daudu zahiri da wane ne har irin malamai na baya bayan nan irin su ibini bas da usaimin da albani da wane ne duk sun tafi akan saki a cikin tsari a cikin al'ada ko saki saki a cikin tsarin menene tsarkin da aka kusanci mace cewa saki ne wanda ba a zartar da shi saboda manzon Allah bai zartar da shi ba to amma a imma al'arba'a waɗannan sun tafi akan cewa ta saku me dalilin su suka ce ai manzon Allah ya ce wa Umar bin Khattabi murhu falyuraji'uha umarce shi ya maida ita suka ce arraja'a kome ba ta kasancewa illa ba'ada talaqi wato sai dai bayan saki tunda dai ya ce masa ya maida ita to ta riga wato ta saku da wannan ne wato suka kafa dalili a babin misali amma kaulin rahaji da kaulin sari inda ulama shine sakin wato bi kuma yana daga cikin talaqul wato bidi sai wanda ya saki matarsa a saki uku a kalma ɗaya malume su ma sun kai kawo akan cewa sakin ya auku ko bai auku ba waɗansu suka ce sakin bai auku ba saki ne na bidi'a waɗansu kuma daga cikin malume suka ce ya riga ya auku za a zartar masa da guda uku kamar yadda yake a wajen a'imma al'arba'a guda kuɗi da muka faɗa yanzu a malikiya idan mutum ya ce ya saki matarsa saki uku ta riga ta ni ta riga ta saku yanzu babu aure wato tsakanin su fa in allaka ha fala tahillu lahu hatta tankiya mi zaujan wato gaira amma abin da yake a wajen malume yawanci shine sun tafi akan cewa saki uku ana daukan sa akan saki guda nawa ne daya in ya so hukuma ko alkali ya masa ta'adibi ya ladabtar da shi ya masa tahziri dan me yasa zai yi wannan saki uku suka kafa dalili su ma da nassin hadisin manzon Allah cewa wata rana wani mutumin ya saki matarsa wato saki uku a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wancan na Abdullahi dan Umar da manzon Allah ya samu labari sai da ransa ya baci saboda ya saki matarsa a kwanakin mi al'ada to shi ma wannan da ya saki matarsa saki uku a kalma daya manzon Allah sai ya bata rai nan taran manzon Allah sai ya hau kan mi mun bari sai yake cewa mutane atal abuna bi kitabillahi wa ana baina azhurkum yanzu za ku dinga wasa da littafin Allah alhali ina gaba gare ku alhali Allah madaukakin sarki ya ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi hisan cewa saki saki biyu ne in ma riko da adalci in ma sakewa da adalci iji Allah madaukakin sarki idan mutum zai saki ko ya daya kai a wajen wadansu malami ma suka ce bid'a ne ma saki biyu da me ake farawa da daya idan wani abu ya sake faruwa a ƙara mi ɗaya amma dai Allah ya ce at-talaqu marratan amma dai ba a tafiya gandun saki na nawa wato saki wato na uku wannan wato a musulunci wato Allah madaukakin sarki wato ya hana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a gurguje akwai sakin da suke kiran sa talaqus sari shine wato saki wanda yake bayyananne mutum yayi amfani da lafazin da yake nuni zuwa ga saki ko ya ce anti muɗallaka ke sakakkiya ce ko ɗallaktuki wato na sake yake a babin misali duk wannan yana daga cikin wato lafazi ne wanda a bayyana sakin yake babu wani ɓoye-ɓoye akwai kuma sakin da suke kiransa ɗalakul kinaya ko kuma ɗalakul kinani saki ne amma kuma na kinaya ne a babin misali kai tsaye ba za a kira shi wato da saki ba sai an tambayi mijin idan ya ce eh saki yake nufi tukunna sai a zartar masa wato da saki kamar ya ce al'amarin kina haninki mi kake nufi da al'amarin ta na hannun ta ani na sake ta ne shikenan to a al'amarin ta na hannun ta na nufi ina nufin kaza saboda shari'a tana la'akari da maganar miji akan maganar mace akan mi saki a babin misali a wajen wato saki idan kuma ya ce mata ki riski iyalanki ilhaqi ahlak wato riski iyalanki je ki gida kamar yadda manzon Allah ya saki wannan matar wato Asma'u bintu wane ne da muka karanta bintu abin- bintu Yazid wanda ta ce wa manzon Allah a'udhu billahi minka manzon Allah ya ce mata alhiqi ahlak ki je ki riske iyalanka ne ma sai an tambayi miji me kake nufi to wannan ana kiransa wato dalaqul kinaya ko dalaqul wato kinani shi ma wato idan miji ya ce saki yake nufi to sakin yake nufi idan kuma ba saki yake nufi ba ba saki yake nufi ba kuma idan sakin yake nufi sai ya ɓoye Allah maɗaukakin sarki ya riga ya sani in tubdu ma fi sudurkum aw tukfuhu ya'lamu Allah wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur kuma shi saki ba a wasa da shi manzon Allah ce salasun jadduhunna jaddun wa hazalahunna jaddu abubuwa guda uku gaskiyarsu gaskiya ne wasansu ma gaskiya ne wanda ya yi su da gaske da gaske haka suke wanda ya yi su da wasa sun zamo da gaske manzon Allah ce ni kahun aure ba a yin sa da wasa mu fahimta a zauna a ce wani ina so ka auren min da yarka wance ce eh na auren ma ko ina so ka bani yarka wance ce na baka ai siga ko an faɗi sadaki wancan satin mun yi karatu shi sadaki ba dole sai an ambace shi a wajen daurin mi ba daurin aure ba shikenan ba za a zo kuma daga baya a ce ai ni bayarwan da wasa nake a ko kuma ni auren da wasa nake mm an riga an ba abu na biyu manzon Allah ce wa talak wato da saki shi ma ba a yin sa da wasa wai an taba bani labari wani ya saki mata sai garanta da baci tana kokarin tattara kayanta sai ya lallabo ya ce ba ko na miki haka ne fa ba komi ba ba dan na gane har yanzu da guntun soyayya tsakanin mu ko babu ita kuma sai ta yi dariya ta yi murmushi shikenan sai aka koma aka to dai an yi guda nawa da ba a yin sa da wasa abu na uku manzon Allah ce wa raja'a da kome idan mutum ya ce ya mai da matarsa ta koma a wata ruwayar ya ce wal atak da kuma yanci idan mutum yana da bawa ya ce ya yanta bawansa ya riga ya yantu shi ma ba a yinsa da wasa a babin misali don haka to bayan ɗalaƙul bin nan sari akwai wato ɗalaƙul wato kina sannan kuma akwai a ɗalaƙul arraja'i akwai sakin da ake kiransa wato raja'i wato saki na kome idan mutum ya saki matarsa yana da damar da matar za ta iya komawa amma idan iddanta ba ta ƙare ba shine saki na farko da saki na biyu amma idan ya kai saki na uku da waɗansu sakakkuna da za mu faɗa a gaba to waɗannan su babu kome a cikinsu kuma ba cewa shari'a ta ba shi dama ya mai da ita kamar yadda za mu ji nan gaba bayan shi akwai ɗalaƙul ba'i shine wato sakin da babu kome a cikinsa shi ma wannan malamai sun kasa shi kashi biyu akwai bainuna a sugura akwai bainuna al-kubra wane ne bainuna a sugura shine mutum zai saki matar macen ta nisanta a gare shi ba za ta dawo gidansa ba sai da sabon daurin aure shine mutumin da ya saki matar da bai yi mu'amala da ita ba na auratayya an daura auren kawai sai ya sake ta kuma zai iya sakinta ita ma ko tana al'ada a babin misali saboda mi bai kusance ta babban lantana a yi tunanin cewa yanzu da mi za ta yi al'ada za ta yi al'ada da jini ne ko za ta yi al'ada da ciki shi ne abin da shari'a take guje mata yanzu idan ya sake ta yana tana yin al'ada ya ƙara mata kwanakin al'ada irin kwanakin idda ne idan kuma ya sake ta a tsarkin da ya kusance ta yanzu a cikin wannan tsarkin ba a sani ba cewa ciki a cikin wannan mu'amalar ba a sani ba ciki ya shiga ko bai shiga ba ballantana ta san me ya ɗinta wajen yin wato idda za ta yi idda da jini ne guda uku ko kuma za ta yi idda wato da ciki ne shi yasa shari'a ba ta so ta dora mata wannan wahalar shine aka ce a sake ta a cikin tsarkin da ba a kusance ta ba ana sakanta a cikin iddar ta yanzu tana yin jini daya ta yi ta yi ni tana yin na biyu ta yi jini biyu tana yin na uku shikenan iddar ta ta tsara mun fahimci wannan magana to shi wannan talaqul ba'in as-sugura daga ciki akwai mutum ya saki matarsa kafin ya kusance ta to ba zai ce kuma na dawo da ita ba dole sai dai da sabon daunin aure da sabon mi sadaki mun fahimta dama mun faɗa idan mutum ya saki matarsa Allah ya faɗa bai kusance ta ba bayan ya farranta mata wani abin da zai bata na sadaki tana da rabin abin da mi ya fallanta mata na biyu daga cikin talaqul wato alba'in as-sugura shine mutum ya saki wato matarsa amma kuma saki ne na alfida wato na fansa cewa ya sake ta amma sai da ta fanshi wato mi kanta la'alla sai da ta mayar masa abin da ya bata na sadaki to yanzu idan ya ce zai dawo da ita ba za ta dawo salin kamine ne da dole sai an sake sabon daurin mi sai ya wannan sadakin da ta dawo masa da shi ko abin da ya bata sai ya dawo mata da shi da mai yiwa da ƙari a mazannin sadaki sannan kuma sai mi sai a sake sabon ɗaurin aure akwai ta uku ita ce matar da hakamaini suka sake ta su wane ne hakamaini da Allah ce fa in kiftun shiga kabinan hima fa za a su hakaman min aliya wa hakaman min ali aka je aka zauna za a yi sulhu aka buga a gudu aka buga arewa aka ga sulhun nan ba zai yi ba sai dai saki suka ce kaiwa ne sake sake ta waliyinsa ko waliyinta ya ce sake ta ya rubuta takarda ya bata to shi ma babu arraja'a babu komai sai da sabon mi sai da sabon daurin aure ta hudunsu ita ce matar da mijin nata ya sake ta kuma iddata ta riga ta ƙare to ita ma yanzu babu arraja'a dole sai dai sabon daurin mi wato da sabon wato daurin aure to akwai wannan sune sakin da ake kiransu dalaqul ba'in as-sukura ko bai nuna as-sugura to akwai kuma dalaqul ba'in bainuna al-kubra shine wato saki mai nisantarwa amma babbar mi nisantarwa a babin misali shi kuma wanne ne wanda ba ta halatta da mijin dole sai ta auri wani miji wanda ba shi ba shine ayi wato saki uku shine Allah da yace fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra dole sai ta je ta auri mijin wani wanda ba shi ba kuma bayan ta aure shi sai an samu mu'amala na auratayya wato a tsakaninsu tukunna ta halatta ga mijinta na mi wato ta halatta wato a mijinta na baya a babin misali waɗannan su ne sake-saken da malamai suke kiransu a babin misali ba'in sannan a gurguje akwai ɗalaƙul wato mu'allak shine saki wanda yake ratayayye mu'allak ko bisharɗi saki wanda yake da sharaɗi shi ma malamai sun kasa shi kashi biyu akwai wanda ake zartar da shi kai tsaye saki ne akwai kuma wanda ake zartar da shi a matsayin cewa mi wato yami wato rantsuwa ne shi ne mutum ya sa na farko wanda za a iya zartar da shi a mazannin saki wanda da sharaɗi a cikinsa mu'allaka ne bisharɗi shi ne ya ce idan rana ta faɗi ke sakakkiya ne ya faɗa wa matarsa rana tana faɗuwa ta riga ta mi ta riga ta so ko kuma idan wance ta zo gidan nan ke sakakkiya ne wancan tana zuwa gidan ta zamo a babin misali wato sakakkiya akwai kuma lokacin da zai mata wato ya zamo mu'allak ratayayye ne da shi ma wani sharaɗi ya ce idan kin fita daga gidan nan a babin misali ke sakakkiya ne to ita ma wato ta riga wato ta sauku idan niyyar sakin yayi mun fahimta innamal a'malu bin niyya amma idan ya mata haka ne da niyyar tahdid wato tsoritarwa wattazir cewa yana so ya tsoritar da ita ne cewa idan ta fita a bakacin aurenta ita kuma ta ji tsoro ta ki ta fita sai ta zauna a babun misali to kuma sai ta ƙi sai shaidan ɗinta ya sai rinjaye a kanta sai ta fita idan niyyarsa tahdid ne to yanzu sakin bai auku ba amma abin da yake kansa shine kafaratul yamin matar ba za ta dawo gidan ta zauna ko su ci gaba da mu'amala na auratayya ba sai ya yi kafaratul yami shine ɗayan abubuwa guda hudu imma ciyar da miskinai goma imma tufatar da miskinai goma imma yan takuyanga imma azumin kwana nawa kwana uku kamar zihari ne mutumin da ya ce matarsa daidai take da gati masa shi ma sai ya yi ɗayan abubuwa guda nawa wallazina yuzahiruna min nisa'in summa yaquduna lima qalu fatariru raqabati min qabli an ya kamasa sai ce mi faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli sai ce faman lam yastadi fa idamu 60 miskina shi ma ɗayan abubuwa guda uku ne ɗaya ɗan ta kuyanga biyu azumi 60 a jere babu fashi na uku menene ci da miskinai 60 to shi ma daidai yake da wanda ya ce shi yayi tahdidi ne tsoritarwa ne in ta fita a bakacin mi wato aurenta a babu misali idan ba niyyarsa saki ba to matsayinsa matsayin wanda ya yi wato abin nan reren tsuwa ne abin nan yanzu zai kafara tulyamin ne tun ɗazu ana nuna mun lokaci ya yi ban kai inda ya kamata na tsaya ba amma da mu tsaya a nan in muka zo karatu na gaba za mu ɗora insha Allah inda yiwuwar haka in kuma babu yiwuwar haka sai mu shiga wani abu daban abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka kuskure kuma muna roƙon su subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma wato fusga wato na shida rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa قنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين